بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين درسي لا هدو للتاتي له شين كتاب العلم واللفظ عن الامام الحافظ ابو خيثمه زهير بن حرب النسائي عليه رحمه الله an ce jiya na zo fadin sunan littafin na ce kitabul iman kitabul ilmi wanda suka ji jiyan sai su da kitabul ilmi زام تاشي أتري ندري لأيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب رحمة الله عليه يتشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أن ينطع عكبه manzon sama baya son a tafiya masa a baya shine yadda kake jin bahaushe yake cewa bari in take ma bayan nan to su in take tsaye kake an yi fa a aqibuhu shine din dai a take ma baya walakin an yaminin wa shimali sai dai ɗabi'ar manzon sama ita ce ana tafiya sai dai wasu su zama a daman su su zama a hagunsa sai dai ana da yawa sai su zama a baya amma dai yana tafiya da mutum biyu to ba zai zama shine sayyid ba sai a shiga gaba ana ana gyara masa malin malin ko ana gyara masa alkabba manzon sama baya san haka wannan asari ne sahihi amma kuma mursali domin abu shu'aib yana riwaya ne an abihi an jaddihi عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص كاكنسا شيني عبد الله بن عمرو بن العاص كاكنسا نبي شيني عمرو بن العاص من gane babansa sunansa Shu'aib shi kuma sunansa Amr so da kan kaji an ce an an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ay an Amr an abihi Shu'aib an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As mun gane malamai kamar irin su az-zahabi rahmatullahi alaihi a cikin al ba sun sanya irin wannan isnadin a cikin isnadin da suke zuwa a matsayin hasanai hasan mafi yawancin zuwan shi zaka same shi isnadi ne hasan haka imamu zahabi ya a cikin littafin sa al-muqifa wanda suka karanta a cikin ku sun sani mun karanta da su mun gane manzon sama baya san aka take masa baya ana tafiya ana take mai baya mun gane za mu ji wani asali da abdullahi mas'udi ya ce fitnatul littabi eh mazallatul littabi wa fitnatul lil matbu'a ka rika tafiya ana take maka baya to zai iya jawo fitina ga wani kai kanka ka ji girman kan sannan kuma kas zai iya zama kaskanci ga waɗanda suke bin ka suna gyara maka riga ana gyara wa sai riga fa ai gaisuwa ba zai amsa ba sai dai wani ya amsa mishi ana sunkuyi mazgai ko حدثنا أبو خيثمة ما هو أشي حرام حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائد عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي أبو عبد الرحمن شينوا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بايا سن أتنبيش وهو يمشي الحال ينا تكيا kaga adabi ke na ilimi kada ka zo kana sai da ilimi kana kana kana tafiya ilimi zai da kima a hanya ana tafiya amma yanzu mutanen mu ba yadda aka iya jiya jiya ne ko ko jiya ne jiya jiya ne na na tsaya a bakin kasuwa ina tambayar wani Allah wani zai mun tambaya ina tsaye a wajen kasuwa ana tambaya kuma ban sai ma abun ba kawai yake ne ya tambaye shi dai Allah ya tsaye da shi Allah ya tsaye da ni saboda ya tambaya ni ba ma san shi ba ban taɓa ganin shi a duniya kawai zai ce mu aka rama kallahu ina da tambaya na ce to amin ya tambaye ka ya tambaye shi kuma tambaya mai fa'ida kike ne tafiye shi ya samu lada ni ma insha Allah na samu haddathana abu kaisama to sai ka kula da mutane irin wannan suwaye za su yi maka wannan tambaya waye zai tambaya in ɗalibin ilimi ne to a yi masa nasiha a gyara masa amma wanda ba ɗalibin ilimi ne za ka yi nema ba ake mutane su dawo zuwa ga addinin ba da gaske to sai mutum ya maka tambaya sai a hanya ne za ka zo kana tambaya ta shikenan ka ƙara tura shi daji shi ba inda zai haɗu da kai sai hanyar nan to yi hakuri ka ba shi amsa in ya so kana iya masa nasiha daga baya bayan ka ba shi amsa sai ka masa nasiha cikin hijira حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن منبه عبد الله وهب بن منبه inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil ma lallai ilimi yana da wani jiji da kai kamar yadda dukiya take da jiji da kai take sa jiji da kai in mutum bai yi sa'a ba in yi ilimi kawai shi kenan sai ya tsafan kama sai ya tsafan kama kamar yadda wasu a yau suke son su malanta ta zama sarauta malanta ba sarauta ba ce tsakani da Allah wanda suke son malanta sarauta ce kamar da malami ya zama kamar sirri shi ne ya zo ya zauna kawai zai yi alwala sai a zo a cire mai takalmi wani ya zo ya cire mishi safa shi kenan ya zo zai shafi kai kai akwai malaman da ake musu fa alwala kawai sai mutum ya zauna ba gawa ba ba komai ba da ran shi yanzu a kama hannun shi ana mishi alwala duk da wasu magabata suna ganin ba laifi ba ne abdulmalik ibn marwan yana ganin ba ba laifi bane ko har ya fada abin nan kai harunu rashid ne ko da ya zo ya samu asma'i da ɗansa yace yace yana yana zuba masa ruwa yana lura ce ya sa ba umarce shi ya zuba ruwan da hannun hagu ba ya wanke maka gabarka da hannun dama amma dai wannan duk yana cikin fitinu da za su iya ja maka girman kai ka sa kanka a cikin irin waɗannan abubuwa ana son malami duk lokacin da iliminsa ya ƙaru ya ƙara sauƙin kai ga mutane حدثنا أبو خيثمة حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مقفول عن واسلة قاف واسلة بن العطاء قل إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم إذا من باكو حديثي دا معناه ويا شيخ ما ليش بني إن أكبر حديثي دا معناه eh to ba laifi bane akwai malaman da suke ganin ba a riwaya hadisi da ma'ana wasu kuma suna ganin ya halatta a riwaya hadisi da ma'ana mun gane ne riwaya hadisi da ma'ana shine kai amfani da wani lafazi wanda zai dauki ma'anar wancan lafazin da aka ambata a cikin asalin hadisi mun gane faman kana hijratuhu أو أو لدنيا فمن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها إلى امرأة يتزوجها من قال ينكحها يتزوجها الحديث بالمعنى من قال تشيني ونا صدق بالي في بني الرواية بالمعنى جوان دي كتن شي يتكن الألفاظ domin sharaɗin malamin hadisi ya zama masanin lugha shi yasa aiki yana cin bayani akan adabul muhaddith sai ce wannan wallugatu haqqu man tala fa khudh min ar-rijali la min al-kutub a cikin alfiyarsa so da ka babu yadda za a yi malamin hadisi ya zama yana da gwaranci manzo sau ba gwaranci yake yi ba ya za ka yi ka zo kana canza ba wannan shine wani malama wani malami ce idza la idza rawa lahan allahan allahan sara al-hadisi bil farisiyyati idan wanda yake da gwaranci bai san nahawu bai ruwaito hadisi ya ruwaito shi kuma daga wanda bai san nahawu ba har suka kai uku to hadisi ya tashi daga larabci kuma ya zama canis su sun ce faransanci mu sai mu ce canis ko to حدثنا خيثمة حدثنا معن حدثنا معاوية بن صالح عن أبي ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه كان إذا حدث بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو شقيق إذا أبو الدرداء يبادى حديث سيئة تو وأن حديث هكذا اللهم إلا هكذا إنا طمان اللهم سيدي إنا تنحك حديث نيك أو كشقيق كوكما كما هكا شيني كتي تيو كتي جمع لما مسلسي أو كما قال سنجاو حديث باس لتبس إن شوا هكا لفظ نيك أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه هنا نون على الشيء رواية جماعنا حدثنا أبو خيثمة حدثنا معن حدثنا أبو ويس بن عم مالك إسماعيل بن أبي ويس إسماعيل بن أبي ويس قال سمعت الزهري يقول إذا أصبحت الماء إذا أصبت المعنى فلا بأس إني كداتي لمعنى حديثي تبالي فرويت حديثي بالمعنى كداتي لمعنى كتيا باب وارنشي وباب ليفي gane sai dai a tabbatar da riwayar hadisi yadda take da lafazinta to ya ce mun gane yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa wasu malaman nahawu suka tafi akan su ba sa karɓar hadisi a matsayin hujja a duha amma magana su ba daidai ba ce suka ce wai da annal hadisa tajuzu riwayatun bil ma'ana saboda hadisi ya halatta a rawaito da matsala ranar na ta muku wannan maganar na ce raddi akan haka ai waƙoƙin da suka ce sun yadda a su zama hujja a wuga ana rawaito su da ma'ana kuma na buga muku wasu misalai ko Allahu a'lam حدثنا أبو خيثمة حدثنا حجاج بن محمد عن عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه والناس يسألونه يقول سيدنا أبو هريرة عن جيش ينا فتاة الحال متعلم سنة تنبيرتا يتشي لولا آية أنزلت في سورة البقرة والله بعد دومة آية في سورة أنا بقى سورة البقرة لما أخبرت بشيء والله له بعد العذاب كوم يبع فلولا أنه قال بعد أن ألا ياتي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بعد أن ولا آية فإن الذين يكتمون للي وأن سكي قول ما أنزلنا أبا بند مكبينا من البينات مكسوكا من البينات نعلم ما سنع البينات والهدى لكم الشريعة من بعد ما بيناه للناس bayan mun ambata waɗannan abai baɗan a cikin littafi linnasi da mutane duk kitabi a cikin littafi ula'ika yal'anuhumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ke tsine musu wa yal'anuhumul la'inun sannan kuma masu tsinuwa na tsine musu to ba da dan wannan ayar ba sai ka kashe injin din wutan injin din ruwa to ba da dan wannan ayar ba to da ban karantar da kowa ba da ban ba kowa labari ba mun gane shi yasa malamai suke cewa akwai fiqhu kitmanil ilm akwai wuraren da ake boye ilimi akwai mawadi'u ya juzu fi kitmanul ilmi akwai inda ya halatta boye ilimi ya juzu kitmanul ilmi liman la yanfa'uhu ilmu ya halatta mutumin da ilimin ba zai amfane shi ba a boye masa bai kai matsayin ya koya ba to ya kamata a bai kamata a karantar da shi ba innaka innaka lam tuhaddith qauman bi hadithin la tahmiluhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dhi ba za ka taba karantar da mutane wani bayani ba kwakwalwarsu ba za ta iya dauka ba sai ya zama musu fitila ya zama musu fitila to nan ya halatta a boye ilimi sannan ya halatta a boye ilimin abin da ya kasance baya cin ahkamud bi kaman abin da ya shafi abubuwan da suka shafi abin da zai faru na a'a a maratu sa'a su ne hadisi su ne sayyidina abu hurairah yake cewa ta'allamtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisaini min al-ilm فأما أحدهما فقد بثثته بينكم تبثيثا وأما الآخر فلو بثثته لقطع من هاهنا malamai suka ce bai shafi addini bai shafi ahkam ba bai shafi halal da haram ba bai shafi akida ba abubuwa ne na labarikan abubuwan da za su faru na ƙarshen zamani na zalunci shugabanni to su ne sai na abu bai da ya mun gane so da ka abu hurairah ya karantar da mutane aqida ya karantar da su ahka na addini so da ka wannan buhun da yake magana kansa buhu ne na abun da ya shafi fitintunu da za ta afu a ƙarshen duniya ɗaya daga cikin fasahohin da malamai suka yi wallahu a'lam so da kada a ɓoye ilimi mai amfani ka a ɓoye ma wanda ilimi zai amfane shi ilimi amma wanda ilimi ba zai amfane shi ba to a ɓoye ba ba za ka zo 'yan aji ɗaya ba ka ɗauko wasu matsaloli kana karantar da su ƙananan ƙananan matsaloli ake fara karantar da su kar ka ɗauko manya-manyan matsaloli tana ba su can mun shekarun baya wata mata ta taɓa zuwa ta same ta ce ba ana ana karantar da yara abin da basu ba za bai kamata a karantar da su ba ta ce ɗazu ɗazun nan zan mai ƴata wanka sai take cewa mama wani gusul min aljanabati da wankan janaba za ki mini kaga ba karatun da bane misali ne wannan حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن فضيل عن علي قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العقلي عقلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه مو إن مو هدو نيد ابن شبرمة دنيد الحارث العقلي دنيد المغيرة دع القعقاع سودي يركينا mun kasance muna zama billaili da daddare na tazakarun fiqh shi ne muzakarar fiqh mai ta bincike a cikin fiqh فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر سؤالنا بضام من الوقوف في جمع أنا كرم فلا أسبع هم جبال هذه سكوت قال أعديت سحران الدجى وتبيته نوما وتبدي بعد ذاك لحاقي انجز نفسي آه وزين حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد شيء ذات تفسير إن كتبتشي إن كتبتشي أبنا أبو أبو هلال العسكري كشوا ونائم ونائم ونائم الحاج ونائم الليل في الحاجات سابره ونائم الليل في الحاجات سائره sannan mawazibul mali inda ma'ani hasibuhu yace watahirul layl watahirul layl mutumin da yake bacci da daddare fil hajati a lokacin da yake da wasu bukatu kaga bukata ta farko ta ilimi na'imu to kaman yayi bacci ne wato zai huta nan gaba wa wajibul mali mutumin da ke kyauta da dukiya inda mahali a lokacin talauci hasibu to kaman ya nemi dukiyar ne domin abin da Allah zai ba shi a matsayin bakwai ka gani to da ka dole sai da haka حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصحبانية عن كميل بن زياد عن عبد الله قال كميل الماجر من سيدنا علي قال شيء لك عبد الله بن مسعود عما يمكن إنكم في زمان كثير علماء أيوكنا في زمن الزمان من يدعى مثلا أما قليل خطباؤه wanda suka iya surutu ba su da yawa su ne kuka ba a nan wa inna ba'dakum zamanan amma bayan ku zai zama akwai wani zamani kashiyun kutaba'u ai huwa kashiyun kutaba'u zai zama a zamanin masu surutu sun fi yawa wal ulama'u fi qalilin malamai ba su da yawa asali ne sayi al-imam ad-darimi ya rubuta shi a cikin muqaddimah ta sunan a ciki ma har yake cewa a cikin wanda yace qalilun qurra kathirun fuqaha ko qalilun man ya'khudhu kathirun man yu'ti masu badawa sun fi yawa wanda ba su badawa wanda suke ansa su ne yan kada saboda yadda ba a da ruwa a lokaci to da kun gani kullum zamanin da yake kusa da manzon Allah sama ya fa alkhairi حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد السلام بن حرب الليل عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه باب لي في أي فيرا أكيم بشي سمو لفكه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والباب لي في أزونا أنا تسمى تبكي مباين لي يعني أزونا تشيني السمر فيرا حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو وعن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم دون دين ولا أبن علمه يبتغي به وجه الله وان دين من قال مستع الله قال قبع القيامة دون كلمة أيضا الله عاتاه الله عز وجل بما يحميه في الله يا باشا أبن بديك شيء لا وزي تلوشي شين يسكت ولا فقر بعد العلم إن دي إلى من قد تقيته ولا تلوشي sai dai ba dole bane kuma ka zama mai kuɗi ba dole bane ka zama mai kuɗi mai dukiya amma kuma rufin asiri za ka samu الشيخ أبو ساق الجواني حفظه الله ينا فينا شكو ألا ذي با ما يلي دوكيا با وألا ذي باشي البركة الرايوة الدعاء da mutane suke masa Allah ya saka da alkhairi Allah ya mazubiya albarka wani sai masa addu'a kai kana ganin shi kare kare ba da wata kima sai wannan addu'a ce kuma sai mata ce ko da malami bai samu dukiya ba zai samu kwanciya hankali malamin musulmi ya ce wallahi mu malamai rayuwar da muke yi ta jin daɗi da natsuwa a zuciyarmu wallahi da ayan sarakuna sun san irin daɗin da muke ji da jadaluna alaiha wa rabi sai sai da sun je sun jada mu sun kwata wannan daɗin ko da takobi ne ai suka fi kowa san jin daɗi ko malami yana da wannan nasuwa wata rana malamin ibn taymiya sai kaje yana cewa wallahi inna fil janna inna fid dunya jannata man lam yadkhulha la yadkhulu jannata al akhirah yace a duniyar nan akwai ta aljanna ta nasuwa dadi idan baka shiga wannan nasu da aljanna ba za ka shiga ta lahira malamai su daga rayuwar malanta da haƙuri amma kuma da daɗi duk wanda ya samu tajriba ta zai baka wannan labari sai dai in ba Allah yake nufi a cikin iliminsa kuma dai inda mutum ya je ba zai tsorata in ka tafi wajen da baka zata za ka samu gata ba sai kai kayan zama ɗan gata a wajen sai zama ɗan gata ana ji da kai kamar kwai albarkar wannan karatu da kai dan Allah Allah ya sa ni dan Allah shine babban aiki so daga Allah zai ba mutum ma ya fi abin da zai ishe shi wannan magana ku haddace ta magana ce mai kyau duka maganganun littafin masu kyau ne amma wannan kula da ita حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد يزيد المغالي قال لما حضر عبيدة الموت لوقت الموتوى تزوم عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني تابعي لوقت الموتوى تزوم فدعا بكتبه فمحاها سيسي دعا قامه بالتفنش دير سيوبوجي shi zai sanya ba wani abu a rubuce al-imam al-khatib al-baghdadi ya kawo irin waɗannan labaran a cikin littafin sa taqyid al-ilm waɗanda su da za su fi suka ci a kona littafan su saboda suna tsammanin kila wannan abun ba zai ko ba dan Allah su yi ba ko kuma wani abu mai kama da haka ce a da yawa magabata suka rubuta littafin daga baya sai su batar da littafin sai aka tambaye su ce wallahi ba dan Allah maka rubuta littafin mun yi ne saboda munafiki yanzu da natsuwa ta so imani ya karu sosai a zuciyarsu sai su ce su tona wannan littafi haka suke yi su ba kamar mu bane ba mu kamar ai mutum ne ma yake ma a gan shi حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا عبد الله بن مسعود يتي ألا يتقم متوما بيجي حديثي لجرير وانا حديثي ني مفهوم فرواه كما سمعه سيروي توش كمن يد يجي فإنه رب محدث أو عاد سامع سلطان إذا تفهمون ده أن لا لاباري شيء كيا أبون ده أكفقا مسا في يدني fiye da wanda ya ba shi labari wanda ya ji a kan shi ne rubba faqihin rubba hamil fiqhin laysa bi faqih rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu zai iya yiwa kai ka zama mai riwaya amma ka ba wani shi kuma ya istinbatin da kai baka gane istin ba za ka iya wannan istinbatin ba wannan baiwa ce ta Allah haka Allah yake abubuwan sa to da kacin wannan hadisin akwai muhimmancin riwaya da lafazi mun gane hadisi ne sahihi nabbaga Allah ra'ad sami'a minna sami'a maqalati fawa'a alwa'i shi alhibd wal fahm ka fahimci ka haddace abu kuma bayan ka fahimta shi ne ake masa alwa'i mun gane حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير الرجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال العلم بالتعبد أبو الوش مفهوم ilimi da koya ake koyan da koya ake iya shi ko wal hilmu bit tahallum sannan hakuri matsa kai ake a yi sai an koya shi ba kaga ba a gane ilimi ko ولا يرى في المنام ولا يورث من الآباء والأعمام العلم بعيد المرام لا يرى في المنام ولا يورث من الآباء والأعمام بعد بعد هذا الشيء إذا بابا مثل ما لنيه sai shi ma ya ce ko ya zama malami shi yasa aka ruwaito daga Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ta'allam fa laysa al-mar'u alladhi 'aliman وليس أخو علم كمن هو جاهل koyi ilimi ba a yawan mutum da ilimi mai ilimi ba zai zama kamar jahili ba sau da ka ta'allam fa yasa man ku yubadu alima wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba Allah ya fitar da ku daga cikin uwayen wa man yataharra alkhayra duk wanda ya bibi alheri yu'tahu za a bashi ومن يتوقع الشر يوقع duk mutumin da kuma ya tsara kansa daga sharri to insha Allah Allah zai tsare shi daga sharri so da ka ilimi koyan sa ake yi al-ilmu bit ta'allumi wal hilmu bit tahallumi so da ka sai an koya حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيء عن سفيان عن عبد الزعزاء عن عبد الزعراء عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم بعضهم يولد أتي عن رشد إلمي إلمي كويس أكيد wani yanzu ya gare ka ka tashi ka je ka nemi ilimi ka tashi ka je ka nemi ilimi ba mutum ya tashi Allah kuma zai bashi حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عدي سنان عن سحل الفزاري قال قال عبد الله أبد عالما يشي قواعد في أبط المالي أو متعلما هو الماجري أو مستمعا أو كما كذرون لسوغارين إلمي ولا تكونن الرابعة فتهلك حق زمن موسيقى زمن على حكي ومين له بس لا عالما ولا متعلما ولا مستمعا شيء له انسى bai sauraron karatu ba ɗalibi ba ne shi sannan ko ba malami ba ne shi kaga ban zaki حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليم قال كان رجل من أصحاب النبي يحدث الناس wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karantar da mutane hadisi fayuksaru alaihi sai a yawaita a wajen sa a tika fa yas'adu fawqa baytin fa yuhaddithu sai ya hau saman wani gida saman gida sai kawai ta ba su hadisi daga sama saboda yadda aka taru wannan na nuna maka yadda magabata suke san alkhairi na ilimi na ɗaya kenan sannan na biyu su ko masu bada wa yadda suke bada sannan ba su gajiya har ya hausa mafa kuma ba su da microphone jiya muka faɗi nan cewa abba hafiz muzahir rahmatullahi alaihi almajiransa yana da makaranta alkunta makaranta allansa akwai ɗalibai dubu uku azzahabi rahmatullahi alaihi yake da jaki yake yawatawa yana bin su ya ga waye ke karatu waye ke karatu البخاري مسلم حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال يشي ناجي بابانا أنا بعد حديثي لك أبو هريرة ينا شوى يرفع العلم إذن قيامة تقسم تاشي لا أو تئلم وانا حديثي يبقى يرفع العلم ذا أو تئلم وانا علم علم النبوة علم النبتة علم الدين شي ذا أو لكن علوم الطبيعة تظهر وتزدهر وتزخر kimiyya za ta taɓa a ta kirkiro abubuwan da ma ba za ta amfani mutane ba sai dai su cutar da su tun lokacin da kimiyya ta fara bayyana sosai wajen alif ɗari tara da arba'in an samu wani marubuci ɗan ƙasar faransa da ake kinsa alexis carrel ya rubuta littafinsa al-insanu dalika al-majhul man the unknown a cikin wannan littafin nasa ya faɗi cewa kimiyya na ci gaba amma bala'i ce ga ɗan adam ya ce kimiyyar da ake kirkirowa ba ta kula da kare ɗabi'a ɗan adam ba ta kirista ne ba ba ta kula da kare addinin ba ta kula da kare masa lafiyar jikin shi ba yanzu can sannan da ake ta maganar ta Allah ya tsare din ne yake kawo ta ba kimiyya ba kimiyya suke kashi kansa akwai kansa da ciwo na daji amma ya yaƙi din yadda yake yaduwa yanzu ciye-ciyen da ake yi kayan taki chemicals da ake sawa a cikin abinci chemicals da ake sa a cikin naman da ake ci hatta kifayen da tsira ba kifayen gidan gona ai matsayin su ne da kajin gidan gona amma ka ake ta cin su ayaba lemu haka ake musu baye a yi musu kilin na zamani ki sauri su fito a ci shi ne wani wani ya taɓa ban labari ya ce an zo da wata kaza kaza daga isra'ila ta ce ka kawo mana bai hudiya kaza daga isra'ila aka zo da kazan nan a rana take kwai uku ita haɗa amma kwana da yini take tana cin abinci abincin kuma na chemical ai ta ba ta ita kuma ta saka kwai shi kuma ɗan Najeriya ta cin kwa su usu su ne wannan amma ilimin addini za a ɗauke shi ɗaukewa sosai akwai hadisi mai ban tsoro ba zan so mai ce za a kai wa matsayin ba za a faɗi la ilaha illallah Allah kada ka kai mu wannan lokaci wa yazharu al-jahl sannan jahilcin addini zai bayyana akwai hadisi hasan malamai suka malamai suka ce hadisi ne haka wasu sun ba a shi suka ce aka ce za a kai wa matsayin da za a zo masallaci a ja sallah a rasa wanda zai ja sallah ana tura mutum yana wallahi wannan abin ya fara faruwa a wasu ƙasashe duk sallar karatun bayyane to haka ake a rasa liman amma sallar ɓoye to shi ke nan a zaharin la'asar to shi ke nan kowa zai iya shiga amma kaga asuba kaga magariba kaga isha'i to haka za ka ga mutane ana tura mutum yana bismillah ma bismillah a bismillah ma shi ke ba wanda zai iya shiga ta aji abin da zai kaga wa yazharu al-jahl wa yaqtu al-haraju sannan kisan kai zai bayyana za a ta kashe kashen kawuna hatta la yadri al-qatil lima qatal wala al-maqtul lima qutil wanda ya kisa aka ce dan me kai kashe shi bai san dalili ba kai dan da aka kashe ka bai san dalilin da yasa aka kashe shi bai san bai san laifin da yi ba qalu wa mal haraj qala al qasd suka tambayi ma alaihi sallallahu alaihi wasallam ne al haraj wannan yana cikin da cikin gudunmuwar da manzo Allah sama ya bada a lokacin larabci ni larabci sai an tambaye shi ma'ana kuma larabawa ke tambaye حدثنا أبو هيثم كن قلنا حديث من المكيوك وخيل كي إله آخر لغة أوكي شيء رفع العلم وزاعين بقبض العلماء بعد ماذا تتمتوا شيء من ذو أدين كراتي حدثنا أبو هيثمة حدثنا أبو روح بن عبادة حدثنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفقه إلى من بيغشيني الورع أنتيني tsantsini tarku ma la tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah duk abin da kake jin zai cutar da kai a lahira ka bar shi shi ne kike mishi warau wa tafakkur da tsayawa kuma ai tunani a game da makhluqatul ba halittun Allah wannan ilimi mutum ya tsaya kalli sama ya take tabbatar da anna laha khaliqa lalle tana da wanda ya halicce حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي أبي أمامة بن عبد الله قال كان أنس يقول لبنيه أنس رضي الله عنه كان تارع أنس شيخ يا بني يا قيد العلم بالكتاب يا يا أنا كتسكن شئيل من بالكتاب تحنى بمتاش أنس harsan ƴaƴan Anas ko an ce sai da aka samu a tsakanin ƴaƴansa da jikokinsa sai da aka samu huffazu ɗari da ashirin. ɗari da ashirin saboda addu'a da manzo sama ya rasa. To ya ce qayyidul ilma bil kitabi ku taskance ilimi ta hanyar rubutu rubutu na da muhimmanci العلم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تسيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة ilimi kaman farauta ne ka je sayo a daji amma abin da zai ɗaure maka wannan abin farautar shine rubutu misalin mutumin da ya ilimi amma baya rubutu to kaman mutumin da ya je samo barewa ne a daji kuma sai ya kyale ta kawai tana yawo a cikin mutane tashi ce ba san shi ba ce barewa ba an tambayi barewa kare ya tambaye shi ce wai me yasa idan na bi kike gudun mai a daji sai ta ce da annani a harubu ne da su wa an ta ta harubu da su yi ɗika ni na gudu ne don kai na in tsira kai ko ne gidan ka ya tafi gudu shi yasa nake gudun ma to kaga kaga kaga kaga kaga ka samu barewa ka bata tana yawo wawanci ko da ka koyi rubutu sannan rubutun na a koyi qawaidul khafi wal illa a iya rubutu rubutun ka kayi rubutu mai kyau in an karanta za a ji daɗi kowa zai iya ɗauka ya karanta kan mutum ya yi rubutu wanda zai zama mara kyau an ce al'imamu abu hanifa da inji ne ta'alimi ko ya ce ra'a ka ci ba dukkan mutu qala ma laka fi ba limaza taqrabu fi khatika in ishtatu in ishtata dam wa in muddat ishtar sai me yasa kake rubutun shorthand in ka rayu ba za ka iya karanta ba sai ka yi da lafiya sai ka rubuta kayan ka da kanka amma kai haka ka kasa karanta sannan wani mutta tushta in ka mutu kuma wani ya ɗauki littafin zai karanta sai ya zage ke to wani in bazan marubuci sannan in za ka yi rubutun ka rubuta alheri wa ma min katibin illa sayyidina ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسودك في الخيابة أن تراه. دل بجند ذاك الكوع أو كذب ko a social abin da a wata ya ka tabbatar da wannan kana fatan hannun lahira ya maka daɗi Allah ya sa ilimin mu ya amfane mu sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh